الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الله دي شاترا قواتن آه رجب جرى دبو إيرد أليو تاربعين دا شدة دي موافقة دا شاترا ga watan ɗaya shekara ta 2025 sai darasi na fiƙihu a cikin wannan littafi mai albarka matnul ashimawi darasinmu na sha uku muna nan cikin bayanin sallah darasin da ya gabata an yi musaban sallah yau kuma za a yi mufsidatu salati abubuwan da suke lalata sallah shafi na talatin da biyu malai ce babu mufsidati salati wannan babe an ƙulla shi domin ya yi bayani akan abubuwan da ke ɓata sallah mufsidat jam'i ne na mufsidu ko mufsidu abin da ke ɓata sallah min afsada yufsidu ifsadan duk sanda ka ji an ce sallah ta lalace to an samu samuwar wani abu daga cikin abin da za a ambata wata sudu salatu bidahiki sallan mai sallah tana lalacewa ta yadda ba za ta gyaru ba sai dai a nemi sabuwa bidahiki ai bi sababin dahiki saboda dariya idan mai sallah yana sallah aka ji ya kyalkyace da dariya ƙaƙƙaƙ ɗin nan to sallarsa ta lalace amma malamai sun ce in murmushi ne ba komai amma in dai dariya ce wadda hatta ɗan fitar da sauti to sallar ta roshe amdan ai hala kaunihi amdan hali kasancewa shi hakan ya yi shi ne da gangan ausa hawan ko kuma mantawa yi sallar da ya taro shi kawai ba a da bukata da ita domin akwai alamun wasa da rashin tsoron Allah a ce mutum yana sallah wai har ya shagaltu da wani abu da zai iya bashi dariya ya hita batun Allah ya hita batun sallar da yake yi eh to wannan kawai a haƙura da sallar tashi kawai ya je ya nemi sabuwa mu malamai suka ce sawa'un liman ne ko mamu ko mai sallah shi kaɗai hakan ya faru sun ce in liman ne sai ya istikhilafi shi sai ya koma mamu sai ya sa wani in kuma mamu ne to sai ya jira sai an kammala sallar in an kammala sai ya je ya sabuwa saboda alfarman liman yana ɗaya daga cikin kurkukun liman da mamu yakan samu kansa amma fa ba shi da sallar to amma alfarman liman ita ta hana a ce ya yanke shi mamu kenan sai dai ya haƙura har a kammala in an kammala sai ya je ya sabuwa amma wannan babu ta to wannan shi ne rashin ɗaukar ibada da muhimmanci da ƙarancin tsoron Allah shi yake haifar da wannan wa bisu judi sahwi lil fadila haka yana daga cikin abin da ke ɓata sallah yin sujuda ta raukanuwa lil fadila don barin mustahabbi mustahabbi ba a ɗora shi da sujudu sahawi ko da ka bar tunda mun yi fada'il a baya. To, duk wanda ka bari cikinsu, musahaban ɗin nan da kamar yadda ya faɗa ba komai a kan mutum, to ba bukatar sai ka yi sujudu sahawi. In kuma mutum ya yi sujudu sahawi, to malamai suka ce sallar tashi, taimi. Yawwa, ta lalace shi ma, shi ma sai dai ya abin nan, kuma sawa'un da gangan ne ya sujudu sahawi ɗin koko. bisa jahilci a tsammani ne ita ma tana cikin abin da ake wasu yi to duk dai sallar da ya taɓa shi ba za a yi masa uzuri ba don mi da bai je makaranta ba sai sai ya je makaranta a yi mai bayani kaza da kaza da kaza in an bar shi shi ake wa sujudu sahawi kaza in an bar shi ba a yi mai sujudu sahawi amma tun da bai je ba to wannan shi ta shafa wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin aw sajadatin aw nahwi zalika fi salah haka yana daga cikin abin da yake roshe sallah ya ɓata ta gangancin ƙara raka'a ko sujuda ko abin da ya kama da sujuda kamar ruku'i da makamantansu eh to nan malam da cewa ya ɗewa bi ta'ammudi ziyadatu rukunin fi'iliyin da yafi da yafi kyau sama da cewa wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin aw sajadatin eh to amma wataƙila dalilin da yasa ya ambace raka'a ko sajada saboda dan su a malikiya rukuni kashi biyu ne akwai rukuni fi'ili akwai rukuni ƙauli to rukuni na aiki in ka bar shi da ganganto sallah ta baci amma rukuni ƙauli barinsa bai bata sallah an gane eh bai bata sallah barinsa ko da da gangan ne to shi yasa suka kila mai yiwa shi yasa ya ambaci wannan sai ba da misali da raka a kaga raka a rukuni ce fi'ili sajada ita ma rukuni ce fi'ili aiki ce ba magana ba magana ba ce ko ba magana ba ce eh to saboda haka rukuni ƙauli to barinsa suka ce wato shi ba a cewa wato sallah ta abin nan da a cewa sallah ta lalace an gani sai dai kila a nemi ko jefar da wannan raka'a ɗin ko kuma wani zubin ma a ce mutum ya yi ƙabliya saboda wannan abin da ya bari to amma shi rukuni fi'ili to kana ƙara shi da gangan to sai dai a ce sallah ta ɓaci to wataƙila shi yasa ya amfani da wannan an gani? da yanzu misali da mutum zai ƙara karatun fatiha to kaga ai ko da da gangan ne malamai suka ce sallar shi bata ɓaci ba yayi fatiha ya sake maimaitawa eh suka ce yayi ba'diya to wannan shine kaga bambancin kauli da fi'ili wabil akali wa shurbi daga cikin abin da ke bata sallah cin abinci ko shan abin sha shi ma yana bata wato sallah in dai wato da gangan ne in mutum ya ci wani abu ko ya sha wani abu to kaga ya ba bukatan mala ya kaidi fi salatun da sallah ake magana can baya da ya faɗa to haka in mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha to in dai da gangan ne to shi ma malamai sun ce sallarsa ta ɓaci sallar shi ta ɓaci to haka ma in yayi a babin jahilci wato rashin karatu ne ya sa shi ya jahilci cewa ba a cin abinci a sallah ko shan abin sha a sallah to shi yasa da ya zo yana sallah sai ya ji kishirwa ta abin nan da ɗan goransa kusa gare sai ya ɗauka ya sha sai ya ci gaba da sallar shi to shi ma a nan jahilci ba uzuri ba ne shi ma an ɓata masa sallah sallarsa ta lalace amma in mantawa ya yi in mantawa ya yi kuma shan ko cin bai yawa ba sosai to wannan zai yi ba'adiyya zai yi ba'adiyya sai dai in cin abincin ya yi oba sosai kila yana jin yunwa sai da ya cika ciki to kaga an shiga wata sabga kuma a ce ka kama cin abinci har sai ka ƙoshi kuma duk baka gano sallah kake yi ba eh to wannan kaga shi ma sai a ɓata masa sallah Eh, to wannan kenan amma wanda shi jahilci ko ganganci ya yi to shi baya da uzuri kusa akwai wuraren da abubuwa malamai sun kawo su ah, sun kai ɗari da wani abu cikin addini to ana rashin sani ba uzuri ba ne Eh, to wannan yana daga cikinsu haka wa bil kalami amdan ko kuma wanda ya yi magana shi ma bisa ganganci Eh, wanda ya yi magana a cikin sallah da gangan Eh, kuma maganar ba shari'a ta ce ya yi wannan magana ɗin ba kenan magana ka gabata da alaƙa da sallah sai ya yi magana ko to wannan magana mala ya ce illa li islahi salati sai dai in ya yi magana ne don amfani da wannan magana a gyara sallah Eh, kila liman yake bi sai ya ga akwai wani abu da ya faru to wannan babu laifi ya yi magana Eh, eh, kamar tasbihi haka ya ce subhanallah don ya ɗan nabbahar da imamu ɗin Eh, ko kuma in ya zan in ya yi tasbihin tasbihin ba zai wadatar ba to ba laifi ya yi kalma ɗaya biyu haka zuwa uku kaso ce kalma uku haka sai maganar da yadda shi liman zai fahimci cewa ga abin da ake bukata ya yi a sallah e, to wannan maganar da ya yi ba komai matuƙar ba ta yi yawa ba in kuma maganar ta yi yawa ta yi tsawo sosai to ko da ta gyaran sallah ce shi ya sama ya ce fatabdulu bi kasirihi sallar tana lalacewa idan maganar da aka yi don a gyara sallah ɗin ta yi yawa duna ya sirihi banda magana ya kaɗan to suna yi masa ƙaidi da cewa magana ya kaɗan shine kar ta wuce kalma uku in ta wuce kalma uku duk da wasu na kai har kalma biyar wasu daga cikin malamai Eh, idan ya haura uku ko ya haura biyar to wannan kaga zancen ya yi tsayi yanzu ya fita daga nizamin sallah to ko da gyaran sallan ne to shi mai magana din sallar shi ta lalace Eh, shi da ya yi magana Eh, to amma in kuma bisa mantuwa mutum ya yi magana a sallah to shi ma zai yi ba'adiyya inda mantuwa ne wabin nafhi amdan haka kuma yin bushi da gangan a cikin sallah shi ma yana ɓata sallah da gangan Eh, yin bushi da gangan haka shi ma inda jahilci ne to shi ma yana ɓata sallah Eh, rashin ilimi ne yasa ya zo yana sallah yana ta bushi Eh, to ba a cewa don bai sani ba ai babu komai a'a sallar shi ta lalace amma in mantawa na ya san da hukuncin ya san ba a yi to shi ma sai ya yi ba'adiyya eh sai ya yi ba'adiyya wabil hadasi haka kuma hadasi yana bata sallah mutum na sallah sai fitsari ya kubuce masa ko kashi ko rihi ko maziyi ko wadiyi to shi ma dai sallah ta ɓaci Mm. sawa'un da gangan ko ko kubuce mai kawai yayi wa zikiril fa'itati haka tuna kubutacciyar sallah mutum yana azahar sai ya tuna bai yi asuba ba ko yana la'asar ya tuna bai yi azahar ba ko yana magariba ya tuna bai yi la'asar ba ko yana isha'i ya tuna bai yi magariba ba to wannan sallar ta ɓaci eh ta lalace yankewa kawai zai yi sai ya je ya biya bashi in ya gama biyan bashi sai ya dawo sai ya yi wannan ɗin Wai, wannan kenan wabil ƙai'i haka amai yana lalata sallah amma fa in ta'ammadahu in yayi gangancin ƙaƙalo aman eh to kaga wannan ya nuna kenan in bai yi ganganci ba ko kuma aman rinjaya sai yayi to malamai sun ce sallar sa bata ɓaci ba amma da sharaɗi ya zamo aman bi- eh, abin da- aman da yayi bai canza daga halin abinci ba idan ya canza daga halin abinci ta yadda ya koma najasa kenan to kuma sallar shi ta lalace ko ba da gangan ya jayo shi barin jayar sai yi amma in kubuce masa ya yi kuma bai canza daga halin abinci ba sai ya samu wani ɗan kyalle ko ƙasa sai ya rufe shi sai ya ci gaba da sallarsa babu komai wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan haka mutumin da ya ƙara raka'a hudu saboda raukanuwa fin ruba'iya ga sallah mai raka'a hudu kamar azahar ko la'asar ko isha madadin ya raka'a hudu sai ya manta sai ya raka'a takwas bisa mantuwa sallar shi ta ɓaci to kaga min babu aula inda gangan yayi kenan ko to shi yasa yace sahawan wasu lafiya ko kuma ga mai raka'a uku kamar magariba sai ya ƙara raka'a hudu e, suka zamo bakwai to shi ma sallan magaribar ta ɓaci da gangan ko da mantuwa ko da jahilci wa bi ziyadati raka'ataini haka sallah na lalacewa in aka ƙara raka'a biyu bis sunaiya ga mai raka'a biyu kamar asuba sai ya ƙara raka'a biyu suka zamo hudu da raukanuwa ko da gangan ko da bisa jahilci shi ma ta lalace wa bisu judil masbuki ma'al imami haka sallah ta ɓaci idan masbuki ya yi sujudu sahawi tare da limaminsa lissahawi ƙabliyan au ba'adiyya kuma wannan sujudar da ya tare da liman ƙabliya ce ko ba'adiyya basbuki shine wanda bai samu komai tare da liman wanda za a lissafa a matsayin mafi karanci cikakkiyar raka'a ba shi ake kira masubuki kila ko da ya zo maliman na tafiyan ƙarshe ko ya riga ya ɗago daga ruku'u a raka'an ƙarshe to nan duk abin da ya samu sunansa masubuki to idan liman ya samu wani abu da ya cancanci ya yi ƙabliya ko ba'adiya a wannan sallah to ba zai bi shi ba eh ba zai ba zai bi shi ba to kaga yanzu in ainihin ba'adiyya ce yana sallamewa to kaga an sake shi sai ya tashi ya tashi sabuwar sallah in kuma ƙabliya ce malamai sun rabu gida biyu wasu suka ce sai ya zauna ya jira liman ya gama amma shi kar yayi kar yayi sujuda din sai ya zamansa liman ya yi ƙabliyarsa ya kammala ya sallame sai ya tashi ya tashi wasu kuma suka ce a'a yana da damar idan liman ya yi kabbara zai yi ƙabliya ɗin to sai ya tashi ya ci gaba da tashi sallah haka wasu malamai suka faɗa in lam yudrik ma'ahu raka'atan in bai samu abin da za a lissafa a matsayin raka'a tare da liman ba in ya samu to kaga wato sai ya yi ƙabliya tare da shi ba'adiyya kuma sai ya jinkirta shi sai ya cika abin da aka bi shi sannan sai ya yi tashi wa bitarki sujudul ƙabli haka daga cikin abin da ke ɓata sallah barin sujuda ƙabli abin da yake kan mai sallah shine ya yi ƙabliya sai kuma ya manta bai yi ba ko kuma a yayi da gangan ko bisa jahilci to duk dai sallah ta ɓaci amma haƙabliyar da in kana an naƙasi an naƙasi salasi sunan in ya zan abin da za a wa ƙabliya ɗin mafi ƙaranci ya kai sunna uku amma in dai sunna ɗaya ce ko biyu to sallah ba za ta lalace ba in lokaci bai yi tsayi ba sai ya yi ta in lokaci ya yi tsawo kuma shi kenan dama ita kabliya to in lokaci ya yi tsayi akan duba a gani abin da ka bari ya kai sunna uku in ya kai sunna uku to sai ka sake sallah in bai kai sunna uku ba kila sunna ɗaya ce ko sunna biyu to shi kenan sallaka ta yi lafiya lau ko ba za a ce ka dawo ka yi ta ba saboda ita lokacinta takaitacce ne ba kamar ba'adiyya ba ce da za a ce ko bayan wata ɗaya ko shekara ɗaya ka tuna za ka yi to wannan shi ne haka kamar misali kaga karatun sura misalla ya manta bai karanta sura a raka'a ba to wannan kuma ya zanko da ya tuna lokaci ya yi tsawo kilan ma lokacin sallah ɗin har ya fita to dole sai ya sake wannan sallah ɗin saboda ita sura kaga ta tara sunnoni uku tsayuwa lokacin da zaka karanta ta sunna ne karanta ta ɗin sunna ne yin ta a bayyane in bayyanawa ake bukata ko asirtawa in asirtawa ake bukata sunna ne kaga sunnoni uku kenan to saboda haka barin sunna to sai a duba in lokaci bai tsoba kilan ma bai bar masallaci ba to sai ya sauri ya yi ƙabliyar in kuma ya riga ya bar masallaci ya shiga wasu abubuwa lokaci ya yi tsawo to shi kenan sai ya sake sabuwa sawa'un da gangan ya yi wasu ma sun ce ma inda gangan ne ma sallar ta ɓaci domin barin sunna da gangan to wani ya daga cikin wasa da addini eh amma in bisa mantuwa ne ko bisa jahilci sai bayan ya je kila ya ji wa'azi ko ya haɗu da wani malami ya masa bayani sai tuna da kuma hukuncin ya shafe shi sai lokaci bai tsoba sai ya sauri ya koma ya kabliya ɗin ta kabliya lokacinta baya da baya da tsawo sosai to wa tsala lokacin ya yi tsayi kaga in bai yi tsayi ba kenan ba za ta ɓaci ba eh saboda abin da aka ce ta ɓaci saboda ita in lokaci ya yi tsawo ba a yin ta ba a yin ƙabliya in lokaci ya yi tsawo ba kaga ita ba diya ko bayan shekara ne yanzu ka tuna an bi ka ba diya to za ka yi ta za ka yi alwala ka kalli gabas ka zauna sai ka yi ta wallahu alam allah shi ya fi kowa ilimi nan za mu kwana na gaba da yana da tsawo a sujudu sahawi wani sati sai mu shige shi insha Allah
Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah rahmatullah. Inda aka yi maganar cewa idan mutum ya yi magana a sallah in ta gyaran sallah ke to ba ta yi wa babu laifi. An zo ana sallah ne tare da liman sai ya jayo aya, ayar da ya jayo a bayyane, to akwai kuma wadda ta yi kama da ita. Da ya kawo daidai kan aya sai ya laƙi. Sai na farko wanda ya kusa gare shi ya tayar da shi. Shi kuma bai tayar da shi a ce ta cikin wacin sura ne ya tayar da shi.
Mm, wani na gefe liman ɗin da zai karatu ba sai ce a a da hausa mm.
shi kuma wani ba yi gasa shi a to shi ai ba gyaran sallah ya bai Eh, tunda nan ana maganar ah, gyaran da kila in bai samu ba sallah na iya lalacewa saboda shi to shi ake magana amma gyaran da misali ko ba a gyara shi ba sallah na nan normal na'am to wannan ai kaga bai ciki in sallah ta bata lalace ba ne eh sallah shi to bata lalace ba a ta lalace shi ake ma magana ai Mm. shi magana da ya ba ta da alaka da sallah ai to mi ta gyara na sallah babu shi ne ai karatun ai eh dole sai magana din ta zamo li islahi salata to abin tambaya shin sallar ɓaci aka gaza ta yi shi yasa shi yayi maganar
bata lalace ba kuma ba a watar da liman to an gani kira ma ya rufe ɗin.
to ko ma karatu abe ba me sallar ta yi eh saboda haka sai ya sai ya sake sallah ai eh eh sai ya sake sallah saboda magana da ya ba ta da alaka da sallah Mm. eh dan ba a neme shi ya magana magana sa ba ta cikin shari'a eh na ana magana kila kaga ya bar rukuni ko wani abu da sauransu malam mutum ya karanta wata aya a sura ba daidai ba ko ya yi tsallake na'am to wannan ba zai baka dama ka yi magana ba eh Eh, amma za ka iya masa fatahi fatahi shi ne ka tunatar da shi wannan aya amma ka yi magana to ba a baka dama ba mm, ba shi ake magana ba ana magana kila ya bar wani rukuni eh ko ya yi wani abu wanda ana ganin zai iya kai zuwa gaba ɓata sallah mm.
to na ake magana kai masa magana Mm. kamar kila ana sallah sai ka ga al'aura ta yana batun bayyana kuma shi bai sani ba to na ya halatta ka ce liman gyara Eh, saboda al'aurarsa ta fito fili sallar ta lalace eh, to na ya halatta kai masa magana don a nan ko kayan mai tasbihi ba lalle ba ne ya fahimta yawwa to ka je irin maganar da ake sai ka faɗa abin da zai iya fahimta duk abin da zai iya gada sai ka faɗa masa Eh, to yana da kyau a wa mutane tambihi Eh, kuskure a karatun sura bai cikin inda an ka baka dama ka yi magana Eh, amma babu komi ka yi masa fatahi shi kuma alfatu wa alal imam abin da ake nufi kaji ya faɗi wani abu ba daidai ba kai sai ka faɗi daidai ɗin to abin da ka faɗa ba magana ba ne cikin sallah yake to shi yasa kai kaga ba za a ce ka amma cewa a'a to kaga me alaƙa eh to kaga shi ba fatahi yayi ba abin da yayi ba fatahu bane ba alfatahu alal imam bane ka gane sannan kuma ba gyara ba wani abu ne wanda ke da alaka da a gyara sallah ba eh to wannan shine na'am dangane da fatiha eh wanda maimaita ta zai badiya eh idan yin maimaita wani abu wanda bai kai gaba ɗaya ba mm.
shi akwai inda ya kai aya biyu zuwa sama to zai yi ba'adiyya Mm, a fatiha din Eh, amma inda aya ɗaya ce ba komai amma in ya kai aya biyu zuwa sama har zuwa ƙarshen fatiha din to zai yi ba'adiyya Mm, haka wasu suka faɗa duk da wasu malaman sun yi bugu amma dai abin da yake mashuri a mazhaba to rukuni in dai kauli ne maimaita shi ko da gangan ne bai bata sallah
Malam, hawayo ya faru ɗaya daga cikin masallatan garin nan.
Mm, Yanzu za a yi sallar la'asar inda ake karatu asirci. Da liman ya zo sai raukanuwa ta kama shi da zai shiga karatun fatiha bayan ya kabara harama sai karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mm, a bayyane. Sai ya tuna mm, sai ya ci gaba da maliki wa midin asirci.
mm.
Shi kuma wani da abaya ne shi ma rudin ya kama shi.
rudu Eh, shi ma kila ya mance ko kuma wani abu. Eh, mamu.
Mm, sai kama ce mishi maliki wa middi
mm, to shi kuma maganar da ya yi a wannan bayyana mm, to na farko dai ah, kuskure ne wannan duka rashin karatu shi yake haifar da irin wayannan abubuwa dama ita fatiha in dai ba wai ya bayyana ta ne gaba ɗaya ba kaga ba komai ai bayyana aya ɗaya biyu uku haka Eh, wannan duk bai sabbaba ma a ce sai an yi ba'adiyya eh bai ciki an gane yawwa to shi kuma tunda tare da liman yake babu komai yana cikin sahun da limamin din zai iya ɗauke masa eh yana cikin sahun da liman zai iya ɗauke masa to ba kuskuren da ake samu a nan shine yadda mutane suke gaggawar da zara an ga liman ya abin nan a ce abin ƙa'ida ko alfatahu ɗin da aka ce a za a yi wa liman ba a yi sai in ya bukata in liman bai bukaci a yi mai fatahi ba ba a yi masa fatahi a ƙa'ida kenan saboda haka in yallake da karatu yana ta kokowa da ayoyinsa sai dai a kyale shi an gane yawwa sai in wata ma'ana aka ga ya bata kuma ma'anar da yana iya yiwa la ayat ta lalace eh to wannan ana ana iya masa gyara amma dan zaran kagewa to kaga ba a gaggawa a ce za a wa mutum abin nan eh ko kuma dan wurin da ya kamata a bayyana ah, ya asirta ko inda ya kamata a asirta ya bayyana to ba a gaggawa a ce a yi masa magana kyale shi ake yi. eh kamar yanzu wani aiki zai yi sallah a zahar ya bayyana karatu eh
mamu ba su cewa komi yawwa sai dai in an ga kila alamun zarcewa zai sai a ɗaya masa tasbihi sai a ce da shi su bi hadallah kawai ba cewa za a yi a ja ayan ba shi jan aya sai in liman ya ƙage ko ya ɓata ma'ana in ya ƙage kuma sai in ya nemi ku taimaka masa amma in bai nema ba e kila ya ja can ya dawo ko ya je gaba ya je baya ko ya yi kaza to a wannan hali ba a ce ma liman komai kyale shi akai yana da zaɓi in a sura ne ko dai ya yi kabbara ya yi ruku'u ko kuma ya shiga wata sura ko kuma ya nemi a taimaka masa shine lokacin da aka je ya yi shuru to idan ya yi shuru bai ce kuma ba na 'yan sakanni to a nan ne sai a yi masa fatahi amma da an je yana kokowa da aya to ba a bagana haramun ne balma wasu malamai sun ce in kasa baki a wannan lokaci sallaka ta lalace sai ya yi shuru eh sai ya yi shuru ko kuma ya ɓata ma'anar aya Eh, amma don kuskure don ya bar idigami ko tarkiki ko tafhimi ko idigami wannan ba a wa liman gyara in kai mai gyara sallaka ta ɓaci Eh, sai in ya ɓata wani li'irabi wanda kila wurin ana'amta ya ce ana'amtu ko ana'amti to irin wannan ko alhamdu ya ce alhamdu eh eh to shi irin wannan sai a yi masa gyara a faɗi iya gyaran da ake bukata iya kuskuren da ya shi za ka gyara karka rage karka ƙara ba cewa za ka yi sai ka ja ayan min a wali ha a wajahin inda ya ɓata shi ɗaya za ka yi mai tambi eh eh ya'in kuma ya ji a to wannan taurin kai ne ya kamata ya zama liman ba Allah ga taurinka ya shiga ciki ai kana ba daidai ga addini ba kuma ai ma gyara to akwai wanda to kaga ta warko bai kamata ku zaɓe shi ba kenan eh ai wajibi ne in dai aka abun nan lewa shi kuma ya abun nan amma irin irin in dai ba ɓata ma'ana ya ba laƙiwa ya bai nemi a yi fatahi ba to yana da dama don ya ji wasu na surutansu ya kyale su ko ya ji wani ya ji aya yana iya hita batu ne kawai a'a wal mu'minatu kuma ta ai wal mu'minatu ai bai ba tunda an ce wal mu'minat maza kaga ba su shiga ba kuma in aka yi wannan gyara to ba ma wai ya gyara ba ko sauraron wannan gyara din bai yi eh to kaga wannan ɗayan biyu ne ko dai a yi mai nasiha ya gyara ko kuma a canza shi Eh, ko kuma ko kuma mutum ya canza masallaci waɗannan matakan uku dole ne a yi masa nasiha in yana ɗauka in an yi an yi bai ɗauka ba to sai in ana da iko sai a cire shi a sa wani in babu iko sai mutum ya canza wurin ibada eh ba le ai ba tawaye ba ne eh to ai ba shi ake kira tawaye ba sai dai canza masallaci ko hijira Eh, tawaye ana yin shi ne ga shugaba wanda shari'a ta yadda shi kuma yin shari'a ba ta yadda da shi ba tunda ya ƙi bin shari'a kaga ba shugaba ba ne dan son zuciya ne eh, sai mutum ya koma masallaci wannan ba laifi ba ne kaga a nan ma ba mai tuhumarka don makwabta an ga kila baka sallah wurin tun daga abin da ya faru ga halinsa ga kaza ga kaza ma wani ya magana kana iya mai bayani tun da addini na Allah ne Allah ake wa addini Eh, to kuskure ake samu tun farko sun shiga imama din Ah, wanda za mu zo zai yi babul imama bayan sujudu sahwi to za mu ji ƙa'idodi eh, kamin a sa liman waɗannan ƙa'idodin sai mutum ya cika su in bai cika su ba to ba za a sa shi liman ba Eh, in ma an riga an sa babin al'ada a baya to sai ya ƙoƙari ya cika sharuɗin a bashi lokaci a yi mai nasiha in kuma ya ƙiya to kaga sai a sa wani da ibadan nan da mu da shi duka babu wanda aka ba ko ba haka ba Allah ake wa eh Allah ya samu dace ga wasu da bai da komai ai kamar akwai ka'idoji na Mm.
kuma tabbatar da wani wasali a duk inda za ka yi wasu da ɗin shi da wani kamar ya tabbatar da wani wasali misali kamar alhamdulillah rabbil alamin harafin tsaya zai zai ma wannan harafi ɗin sukuni Mm.
Idan kuma wuce zai sai ya tabbatar da wannan wasali ɗin Mm.
amma sai a samu wani wanda shi so yake yi ya wuce kuma Mm.
kuma sai ya yi sukuni akan wannan wasu ba komai wannan la ya duru don ka'ida ɗaya ce ta kira a wannan ba ta canza ma'ana ba ta shigowa da wani abu Eh, ka'ida ce dai ta kira'a na larabci haka ake son a yi ko da ma ba a ƙur'ani ba in za ka tsaya ga harafi mutaharriki to ɗaure shi za ka yi in za ka yi wasu kuma za ka harraka shi Eh, to don ya saba ba ba matsala wannan ɗaya cikin kurakurai da ke da wani iskali. Mm? Eh, kamar wanda ya samu misali adadin kamar raka a ɗaya ko biyu haka shi ma za a kira shi a matsayin wasu buɗe eh, masbuki ne illa ah, masbuki ne wanda ya samu wani sashe na sallah. Eh, ma'ana ba masbuki ne kamili ba, masbuki ne naƙis. Ma'ana wani abu ne aka cire masa ba duka ba. shi kuma wannan masbuki ne kamelon shi komi bai samu tare da liman ba to shi ne almasbukul naƙisu almasbuku alkamil to haka suke e a wasu malamai sun yi wannan fatawa su ibn baz Sheikh- ah, shekhu salihul usaimin sun halatta a bishi lallai akwai wannan fatawa a wurin wasu malamai wasu kuma sun ce a to ijtihadi ne babu wani nassi da ya tabbatar da haka duka dai ijtihadi ne eh san babu nassi da ya zo karara in kaga kana iya bi to shikenan sai ka bi wanda ya ce kuma ba zai bi ba za ka zarge shi ba wanda ya bi kuma ba za ka zarge shi ba saboda duka maganganun malaman in ka duba za ka ga ijtihadi ne kawai to ita kuma matsala in ba ta nassi ce karar ba a ta da jijiyar waya a kanta a matafiya ta ahlus sunna wal jama'a in ya zan su malaman sunna dama sun yi saɓani wasu sun tafi kan kaza wasu sun tafi kan kaza eh shine wa adamun nassi ai ladal fuhuli Hmm? to wannan ba a ta da jijiyar wuya in kaga kana iya bin shi kila raka'a ɗaya samu ka bi shi so da so su malamai na ganin yanzu to ai ma- wato yanzu shi mai sallah ne shi kadai hukuncin shi yanzu bai da alaka da wani limami saboda haka yanzu daidai yake da wanda ma bai samu wani abu tare da liman ba za ka iya bin shi su kuma wasu malamai suka ce a'a ai tun da dai ya samu wani abu tare da liman to hawa yau dai yana da alaƙa da limamin sau da haka har yanzu shi sunansa mamu ba za ka bi shi ba eh to in ka bi shi babu komai in ko baka bi shi ba kai taka shi ma babu wani abu Mm.
zai zama da idan idan shi wannan da wasu buɗe idan ya samu wani abu na sahau tare da limani Mm.
kuma na ba'adi ne Mm.
da kammala sallarsa Mm.
lokacin da ya tashi ya kawo sauran rako'in da ake bin shi sai wani ya zo ya ɗamfara da shi Mm.
a ƙarshen da shi ma duk abin da shi wannan da ya Mm. kaga sai yayi shi ma zai yi sai ya yi tunda kaga ya- ya yi koyi da wanda adda matsala to kaga dole matsala ce ta shafi tunda ka'ida mamu ko bai riski sahawun liman ba ya shafe shi Eh, kaga wannan ka'idan na nan to kaga bai ce a ni ai ba da ni ya samu wannan matsalar ba eh sai yasa kaga ba wani abu bane to shi yasa su malikiya ba su yarda da wannan ba Mm, ma dai wasu sun halatta ba za a iya bi shi wanda ya samu raka a ɗaya eh zai samu ladar jami yanzu ba za a lissafa shi a matsayin wanda ya salla shi kaɗai ba shi ma yana da falala ta sallar jami'i Ah, ko a ce lada ba falala ba Eh, don shi jam'i na farko a masallaci na limamin ratibi to yana da bambanci da kowane irin jam'i falalarsa ta ɗara wani jam'i da aka yi daga baya duk da sunansa jam'i amma falalarsa ba ta kai wancan na farkon ba da fatar mun gane saboda shi wannan ko banda lada a cikin jam'i to akwai wata falala kuma ta musamman wadda in baka ciki ba za ka samu wannan falalar ba ba za ka samu wannan falalar ba eh shi yasa suka ce in ka zo masallaci limamin ratibi ya sallame sallah to kowa ya tashi makaruhi ne ku ce ku sake yin wani jami sun har a malikiya haka hukuncin yake sai dai kowa ya nashi ko kuma ka koma gida kai kai sallaka amma dai ba za a sake kulla wani kuma jam'i karo na biyu ba da sunan wai a samu falala ta abin nan Mm. Eh. Ƙwarai ku. Ƙwarai ku. Eh, sallah tana da abubuwa da yawa. To Allah ya samu dace. Lokacin sallah ya kusanto. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.